الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبرنا مكة ومدينة na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da shida ga watan uku a Gregorian kalanda 2025 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyetti a nan cikin fadar jihar gombe a cikin anguwar bolari a nan kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahana ko mumtahina kuma mun kwana aya ta tara za mu tashi kan aya ta goma a daren ma na'am
يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا na'am ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن
na'am ولا تمسكوا بعصم الكوابر واسألوا ما أنفقتم Mm.
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا Mm.
ذلكم حكم الله na'am يحكم بينكم والله عليم حكيم na'am وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم Mm.
فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا Mm.
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda jiya muka yi bayani waɗannan ayoyi mun fassara su jiya kuma mun ɗauko wasu bayanai game da su muka ce lokaci ya ƙure za mu ɗan dakata yau za mu ƙarasa bayanai dangane da waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani iza ja'akumul mu'minatu idan mu'minai suka zo muku muhajiratin suna masu hijira daga garin makka zuwa madina famtahinu hunna ku jarrabe su kamar yadda muka faɗa jiya cewa ƙa'idar da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ta sulhul hudaybiya shine da mata da maza duk wanda ya yi musulunta ya dawo garin madina da sharaɗin annabi zai mayar wa kafirai shi haka kuma duk wanda ya ridda daga madina ya koma makka to kafirai ba za su dawo da manzan allah shi ba wannan shine kaɗan daga cikin ko ɗaya daga cikin ƙa'idar da aka yi to wannan aya sai ta zo ta yi taksisin umumin da hadisi ya yi wadda wannan shine malamai suka ce ɗaya daga cikin gurare a cikin alkur'ani wanda ɗabi'a ce yawanci abin da aka fi sani akthar wurudan shine a samu aya ta zo da umumi sai hadisi ya yi taksisi aya ta dunkule abu da yawa amma sai hadisi ya zo ya faɗi wani ɓangare cewa ban da shi to amma a nan sai aka samu hadisi ne ya zo da umumi ita kuma aya sai ta zo da taksisi ma'aza ta yi taksisi wanda wannan shine mafi karanci bai cika faruwa ba mai ne kamar aminu ku yi haƙuri da Allah an gane ko so wannan shine guri ɗaya daga cikin gurare kamar yadda malamai suka faɗa wanda hadithi ya zo da umumi amma aya ta taksisi hadisi ya zo a cikin wancan sulhu na da aka yi na sulhul hudaybiya ya nuna da mata da maza duka idan suka yi hijira abin idan suka gudo daga madina daga makka suka dawo madina a mai da su to sai wannan aya ta zo ta nuna ban da mata ina fata an gane kaga ta keɓance wani ɓangare na abin da hadisi ya dunkule wanda malamai suka ce wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da ake samu ba a cika samun haka ba abu na farko kenan abu na biyu da wannan aya take nuna mana Allah ya ce famtahinu hunna ku jarrabe su shine muka ce an tambayi Abdullahi dan Abbas yaya kuke jarraba su shine yace cewa muke su rantse da Allah su ce wallahi tallahi mu musulmi ne idan suka faɗi haka to shikenan sun zama musulmai sai a karbe su abu na uku wasu malamai suka ce a'a ba jarraba su ake ta hanyar rantsuwa ba amma ayar da take gaba da wannan ita ne ta tabbatar da irin jarrabawar da ake musu wanda jiya alaramma ya karanta mun yi bayani cewa su yi alkawari ba za su yi shirka ba ba za su yi sata ba ba za su kashe 'ya'yansu ba ba za su zo da wani kirkirarren abu ainihin wato tsakanin wato hannayensu da kafafunsu ba kuma ba za su yi zina ba har zuwa dai ƙarshe to idan suka yarda da wannan to wannan ita ce jarrabar sai a ce to ku je an yarda da musuluncin ku to amma dai ko ma ya ne Allah madaukakin sarki sai mai da ilimin sanin hakikanin imanin su zuwa gare shi sai Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna ko kun gwada su sun nuna muku su musulmi ne sun yi hijira tsakaninsu da Allah to ku sani dai Allah shine mafi sani game da imaninsu malamai suka ce a wancan lokaci ɗabi'ar matan wancan zamanin ne sukan bi namiji duk inda yake wannan dalilin ya sa aka ce a jarraba su don ta iya yi wa wata bazawarinta ta biyo ko saurayinta ta biyo ba wai asali ta yi hijira ne tsakaninta da Allah ba don ta zama mu'mina ba ina fata an gane wasu malamai suka ce a'a banda wannan ana iya kullo makirci da su matan saboda suna da raunin da za su iya yadda su yi wa addinin musulunci makirci su za a iya shiryo su daga makka a ce ku zo ku nuna kun yi imani sai ku ɗebi sirrikansu sai ku dawo mana da su kamar yadda za ka ga wani lokaci haka tana faruwa a koda a yanzu mutum ya zo ya nuna ya musulunta da gaske sai daga baya kuma sai ta bayyana cewa munafiki ne ba wai musulunta yayi ba ana samun irin haka ko ba a samu ana samu da haka sai Allah ya ce a jarraba su kafin a tabbatar da gaskiyar imaninsu wannan shine abu na hudu ko na biyar daga cikin abin da ayar take kunshe da shi to Allah madaukakin sarki ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin in kun fahimci lalle sun yi imanin da gaske fala tarji'uhunna ila al-kuffari kar ku mai da su zuwa gurin kafirai wanda kaga kenan ya karye waccar ka'idar Allah ya keɓe banda mata wajen waɗanda za a mayar a bisa waccar ka'ida ta sulhu da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya hana a mai da su muka ce daga cikin hikimar da ta sa Allah ya ce ba za a mai da su mata ba saboda suna da rauni akwai yiwuwar idan an mai da su suna musulunci suna ƙarƙashin auren kafirai ta iya yiwuwa duk da haka ta biye masa a cikin addininsa saboda rauninsu wasu malamai kuma suka ce ban da wannan akwai yiwuwar idan ta haifi 'ya'ya da shi ba lalle ba ne ya bi musuluncinta sai dai ya bi addinin baban shi wanda yanzu za ka ga abin da ke faruwa kenan in kana tare da mata ko ka haihu za ka ga aƙidar da kake kai da kuma abin da kake kai na addini hi suke bi haka ne ko ba haka ba to kaga kenan an mai da su hannun kafirai to idan aka samu ƴaƴa tsakani to za su zamanto karkashin aƙida ko kuma addinin babansu don haka Allah ya ce fala tarji'u hunna ilal kuffari kar ku mai da su hannun kafirai ku rike su a hannunku a matsayin mu'minai la hunna hillul lahum su waɗannan matan ba su halatta ga ainihin wato maza kafirai ba wala hum yahilluna lahunna haka kuma su maza kafirai ba su halatta ga mata muminai ba ko kuma su maza mu'minai ba su halatta ga mata kafirai ba wace za mu ɗauka a mu eh wace za mu ɗauka su maza kafirai ba su halatta ga mata muminai ba ko kuma su maza mu'uminai ba su halatta ga mata kafirai ba na farkon ne ma'ana su maza kafirai ba su halatta ga mata mu'minai ba a mu tsaya dai tambaya ne ma zan muku a ƙarƙashin wannan idan mutum ba musulmi ba ne akwai wani abu da zaka taimar ya halatta ko bai halatta ba yana da wannan dokar a kansa to kaga ba zai ɗauki fassarar su maza kafirai ba su halatta ga mata muminai ba saboda me saboda ai su maza abin nan kafirai ba su da wani abu da zaka ce halal ne gare su ko haramun ne na fata an fahimci magana yawwa to duka dai malamai sun yi fassarar guda biyu amma sun fi rinjayar da ɗaya a cikin fassarar suka ce zai zama su maza mu'uminai ba su halatta ga mata kafirai ba na fata an fahimta ba su halatta ga mata menene ba kafirai domin a ƙa'ida shi mumini baya auren kafira mushirika sai dai ya aure ahalul kitabi ita ne ta halitta gare shi kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida wa ta'amul ladina utul kitaba من قبلكم كو وطعام أحل لكم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة سيتمي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
da nan bane akaramaka Allah وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم yawwa والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن
Mm.
محسنين غير مسابقين ولا متخذين أخدان a takaice muhallin shahi za mu ɗauka a cikin ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ta'amul ladhina utul kitaba min qablikum hillul lakum ko wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum sai ya ce wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytum ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhda wato Allah yana magana akan cewa abincin ahlul kitabi ya halatta gare mu mu haka abincin su mu ma ya halatta gare su sannan matan su katangaggu waɗanda ba mazinata ba na fata an fahimta ya halatta mu aure su na fata an fahimci magana to a karkashin wannan da Allah madaukakin sarki yace lahunna hillul lahunna lahunna hillun lahum su mata muminai ba su halatta ga kafirai maza ba ma'ana kenan tun da sun baro garin makka sun dawo hannunku to aure ya mutu bai halatta su zauna a ƙarƙashinsu na fata an gane to da ya ce wala hum inda magana take kenan wala hum ya hilluna lahunna su kuma maza kafirai ba su halatta ga mata muminai ba ko kuma a su maza muminai ba su halatta ga mata kafirai ba tambayar da muke yi kenan to wasu ku suka ce na farkon wasu kuma suka ce na biyu to amma abin da muke magana a nan shine shi kafiri ai bai da wani abu na halal gare shi lokacin da yake cikin kafirci za ka ce masa kaza ya halatta ko ya haramta ba za ka faɗa mar wannan ba da haka kenan maganar za ta dawo cewa su mata maza muminai ba sa halatta ga mata menene kafirai amma kuma mushirikai ake magana domin idan ka dunkule maganar kenan hadda ahlul kitabi yahudawa da kiristoci to kaga ba haka maganar take ba so maganar yadda take shine su maza mumine ba sa halatta ga mata kafirai amma waɗannan irin mata kafirai mushirikai na fata an fahimci maganar bai halatta ba ka auro mushirika sai dai ka auro ahlul kitabi ba yahudiya ko kuma menene ba nasariya to wannan shine abin da malamai suka faɗa sai Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu tunda sun ainihin wato gudo daga garin makka sun dawo hannunku to su mazan da suka aure su kafin su gudo su yi imani ai sun ba su sadaki ai ko to ku mazan da kuka karɓe su a garin madina ku mayarwa da mazan kafirai sadakin da suka kashe suka auri waɗannan mata wannan ita ne ka'idar musulunci ma damar mace mushrika ce ina fata kun fahimci magana wacce bai ta da addini ma'ana ba ba yahudiya ba ba kirista ba idan ta musulunta ka'idar musulunci shine sai a ce menene mijinki ya baki na sadaki to ka san tunda auren kafirci za ta iya cewa alade guda sha biyar ko ba haka bane yi aladu guda sha biyar alaramma da kaza da kaza da kaza da wata ƙwarya da wani waye a ce a'a mu musulmi ba za mu baki alade ba ba za mu baki kaza ba za mu baki kaza ba amma nawa ne kudin aladu sai a tafi mami market sai a je maza a tambayo a duba yan hizba kamar guda uku da kwamanda a ga kwamanda a me sunan gurin ne eh mami market ya zo yana tambayar nawa ne wannan aladan a girgiza a matsa a tab a ji nawa ne in aka yi kudin guda goma sha biyar sai a dunkula kudin sai a ce to mu ba za mu tsaya muke alade ba amma ga kudin kiniyar masa na fata kun fahimci magana yawwa ya ta faɗi abin da ya bata sai a kimanta sai a ɗau kuɗin a bata haka malamai suka ce an gane magana da kyau ko shine wa atuhun wa atuhum ma anfaqu ku ba su abin da suka ciyar da matan na sadaki tun da yanzu sun musulunta sun kubuta a hannunsu sun dawo hannunku to ku mayar musu da sadakinsu wala junaha alaikum Allah ya ce babu laifi akan ku an tankihuhunna in suka gama idda sai ku aure su ma'ana idan mace ta musulunta ta bar hannun kafirai ta dawo hannun musulmi to sai a bata lokaci na idda idan ta gama idda sai a samu wani musulmi sai ya aure ta Allah ya saka malam daurawa da alheri da kwamitin da'awa na malam daurawa da alheri na nan jihar Gombe da ma na ko'ina inda suke ta kokarin aurar da waɗanda suka shigo addinin musulunci bayan sun gama idda ina fata an gane Allah ya ce idza ataytumuhunna idan kun ba su ujurahunna sadakin su sai Allah ya ce wala tunsiku bi isamil kawafiri kar ku riƙe igiyar aure da mata kafirai ma'ana daga saukar wannan ayar duk mutumin da da ya auri mata mushirika wanda da ya halatta kamar yadda muka faɗa jiya to yanzu wannan jumlar jama'a wannan jumlar ita ta haramta wannan auren gaba daya da haka tun daga wancan zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ila yaumina hadha bai halatta ka auri mata ba ma damar mushrika ce sai dai in ba yahudiya ce ko kuma in ba nasariya ce ina fata an gane da haka Allah ya ce wala tumsiku bi ismil kawafiri was'alu ma anfaqtum to tunda auren ya mutu ba kun ba su sadaki ba kafin wannan aya ta sauka to sai Allah ya ce ku karba abin da kuka ba su na sadaki tunda yanzu sun bar hannunku sun koma suna matsayin kafirai to shikenan ku karba abin da kuka ba su na sadaki wal yas'alu ma anfaqu su ma matan kafirai da suka musulunta suka dawo hannunku na fata an gane to to ku ba su abin da aka ba su na sadaki ku mayar wa mazajen da suka aure su don Allah ka duba adalci irin na musulunci malam ku ba su abin da suka kashe na sadaki ku mayar musu da abinsu Allah ya ce zalikum hukumullahi wannan hukuncin Allah ne ya hukuma bainakum wanda Allah ya hukunta tsakaninku wallahu alimun hakim Allah mai hi- masani ne kuma mai hikima to akwai matsala guda biyu zuwa uku da ta saura wanda ya kamata mu yi magana har ilo akan wannan aya idan mutum aka ce da shi da matarsa duka maguzawa ne ma'ana ba musul- ba kirista bane ba menene ba ba yahude bane maguzawa ne ko ka ce mushrikai ne masu bautar tsumburbura ne ko masu bautar waye oho dai to sai matar ta musulunta to daga zarar matar ta musulunta aurensa da ita ya mutu wannan ka'idar musulunci kenan karkashin wannan ayat duk malamai suka fitar da wannan fikihu daga ta ce ta musulunta eh to aurensa da ita ya mutu an gane maganar da ke ko amma idan shi ya musulunta ita bata musulunta ba to sai malamai suka ce akwai mataki guda biyu matakin farko za a zo a ce mata to ke mijinki ya zama musulmi kin zaki musulunta ku tafi tare ko kuma ba za ki musulunta ba daga ta ce ita ba za ta musulunta ba to shikenan shi ma anan aure ya mutu wasu malamai suka ce a'a za a ba ta lokaci ne na matsayin idda ya musulunta tana nan a matsayin bama gujiya ko mushirika to sai ya ba ta tsawon wata uku ko jini uku kamar yadda wasu malamai suka yi magana kafin wannan jini uku ko wata uku in ta dawo ta ce ta musulunta ita ma to aurensu yana nan na fata an gane in kuma har wannan jini uku ya ƙare ba ta zo ta ce ta musulunta ba na fata an gane to aurensu ya mutu to abin tambaya me yasa ita daga musuluntarta aka ce aurenta ya mutu da mijinta mushiriki amma shi daga musuluntarsa aka ce sai an jira ta yi idda in bata musulunta bane sannan saboda shi da yake wuka da nama jazakumullahu khairan komanda saboda ka'idar walan yaj'ala Allahu lil mu'minina alal lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ba zai taba dora wato kafirci akan musulunci ba kenan kaga kenan da za a ce ta musulunta eh shi kuma yanzu yana jira ko he- na farko dai shi ba idda yake ba na a ce shi ma sai ya idda sannan na fata an fahimta sannan ba za a ce an bahi lokaci ba saboda ai shi yake da fawa na fata an gane so karkashin wannan ita daga ta ce ta musulunta aurensa ya mutu da ita amma idan shi ya musulunta to shi za a ba ta dama ne a tantuɗe ta a ji sata musulunta in taƙi a ce a ba ta dama zuwa idda wannan lokacin da zai ɗauka wata uku ko wata hudu tana idda ba zai taɓa ta ba ba zai sake kusantar ta ba na fata an gane amma tana nan a matsayin matarsa har yanzu to amma ba zai taba ta ba ba zai kusance ta ba har sai wannan lokacin iddar ya kare in har lokacin iddar ya kare bata musulunta ba to shikenan aure ya mutu jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to shikenan mutum ne shi ba mamaguje bane ba mushriki bane kirista ne ko ba yahudi da shi da matarsa dukkan su kiristoci ne na fata an gane sai aka ce ita ta musulunta shi bai musulunta ba to shi kuma ya hukuncin sa yake kuma wanda ya ce he ka faɗa aka rama kallahu eh alar ma kace me aure ya mutu ko haka ne kamar yadda yake a ka'idar mata mushrika haka wannan ka'ida take anan anan ba za a ce saboda kaza saboda kaza irin wancan ba ina fata an gane dan haka ta- tana cewa ta musulunta shi yana kirista to ita ma aure ya mutu anan amma idan shi ne ya musulunta ita bata musulunta ba to anan ya ga dama ma ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa saboda Allah ya halatta auren ba yahudiya ko menene ko ba nasariya ya ga dama ya ci gaba da rike ta a haka in zuwa gaba ya rinjaye ta Allah ya sa ta ko addinin musulunci shikenan in ma bai rinjaye ta ba suka ci gaba da zama a haka shikenan tana nan a matsayin matarsa Allah ya halatta masa wannan idan matar kirista ce ko kuma bai yahudiya ce an gane bambancin yadda hukuncin yake to wannan shine fiqhun da malamai suka fitar karkashin duka waɗannan maganganu da Allah madaukakin sarki yayi a wannan aya ta ainihin wato a takwas a cikin wannan sura ta suratul mumtahana ina fata an gane to shine Allah madaukakin sarki yace wala tumsiku bi ismil kawafiri kar ku rike ainihin wato eh abin nan aure da igiyar aure da mata kafirai in dai mushrikai ne to daga saukar wannan aya auren ku ya mutu was'alu ma anfaqtum ku tambayi abin da kuka ciyar na sadaki wal yas'alu ma anfaqu su ma su tambayi abin da suka ciyar na sadaki tunda matan sun dawo hannunku Allah ce zalikum hukumullahi ya hukuma bainakum wannan hukunci ne na Allah wanda yake tsakaninku wallahu alimu hakim Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne sai Allah ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari in kuma wani bangare daga cikin matanku suka kubuce muku zuwa gurin kafirai misali kamar yadda malamai suka ce mutum yana zaune da matarsa sai ta yarda sai ta koma garin kafirci ina fata an gane fa'aqabtum kuma sai aka yi yaƙi kuka samu ganima ma'ana matar mutum a madina da tana karkashinsa tana musulunci sai ta yi ridda sai ta koma garin makka to shikenan babu yadda ka iya kawai abin da za ka yi shine ka karɓo sadakinka da ainihin wato ta ci kafinta kafurce kamar yadda muka faɗa ɗazu a baya fa'aqabtum Allah ya ce sai kuka yi yaƙi kuma sai kuka samu ganima sai Allah ya ce fa'atul ladina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu to sai a tambayi su waye ne matan suka yarda suka koma makka idan suka ce gamu sai a ware wani abu a cikin ganimar sai a ba su a ce ku je ku auri wasu mata mumine ina fata an fahimta Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah cikin waɗannan hukunci da yake muku bayani dalla dalla allazi antum bihi mu'minuna wanda da shi Allah kuka yi imani dan haka ku tsaya akan wannan ainihin wato wannan to sai Allah ya ce mai alaramma يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف na'am ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi Allahu akbar wanda yana daga cikin girmamawar da Allah yake wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baya kiransa da sunansa gaya ya ce ya Muhammadu in kaga Allah ya kira sunan annabi Muhammadu da Muhammadu kai tsaye to labari yake bayarwa akan shi ba wai yana kiransa don ya bashi wata doka ba ne amma in dai yana kiransa don ya gaya masa wata shari'a ne to yana kiransa da suna na girmamawa ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu na fata an fahimci magana da shauransu haka za ka same su burjik a cikin alkur'ani ko ka duba tafsiranmu na shekarun baya duk mun kakkawo irin waɗannan ayoyi ku je ku dinga bibiyar waɗannan tafsirai allah ya dacar da mu allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minatu idan mu'minai suka zo maka mata yubayi'inaka sun zo don su maka mubaya'a akan sun karba addinin ka sun karba addinin musulunci to za su yi maka mubaya'a ne ala Allah yushrikna billahi shay'an akan cewa ba za su yi wa Allah shirka da komai ba duk wani abu komai kankantarsa ba za su yi wa Allah tarayya da shi ba an gane abu na biyu wala yasriqna ba za su yi sata ba ina fata an fahimci magana wala ya zinina abu na uku shine ba za su yi zina ba abu na hudu wala ya katulna aula da hunna ba za su kashe 'ya'yansu ba abu na biyar wala ya atina bi buhtani yaftari na hu baina aidihinna ba za kuma su zo da wani kirkirarren abu wanda suka kirkiro shi tsakanin hannayensu da kafafunsu ba aka ce ana nufin ba za su zo da ciki na ɗauki cikin wani a kai shi gidan wani mutum ba mata ta yi ciki a waje a ɗaura mata aure kuma da wani ta je ta haife shi a ƙa'idar musulunci ko shi wanda ya yi mata ciki matukar an gano kafin a ɗaura auren bai halatta a ɗaura musu aure da wannan cikin a ciki wannan shine magana mafi inganci dole ne a jira sai ta haife shi ta yi istibra'i sannan sai a ɗaura musu aure wannan shine abin da malamai suka tafi a kai amma akwai wasu malamai da suke ganin in dai shi aka gano yana ainihin hiye cikin kuma aka tabbatar hiye cikin shikenan kawai sai ta sai a ɗaura musu aure wanda wasu malamai suka ce wannan wai boso ruwa ne rufin ɗaki da ɓarawo Allah ya sauwaƙe yabtarinahu baina aidihinna wa arjulihinna da kuma kafafunsu wala ya'sinaka fi ma'rufin abu na shida shine ba za su saba maka ba cikin abin da yake al-ma'ruf wato abin da yake al-ma'ruf min ad-din bi darura duk abin da addinin musulunci yace ayi to ba za su saba wa Allah ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin wannan abin ba to in sun yadda da waɗannan ka'idoji guda shida Allah ya ce fa bayi'hunna kai musu mubaya'a na fata an fahimta wastagfir lahunna Allah ka nema musu gafarar ubangiji akan abin da suka yi gaza na baya kafin su shigo addinin musulunci an gane inna Allah gafurun lalle Allah mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan rahama ne ya tabbata daga ummu atiya Allah madaukakin sarki ya mata rahama take cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun yi wa annabi muhammadu mubaya'a da muka zo faqara alaina la tushri'a la la, la yushrikina billahi shay'an sai karanta mana wannan aya wacce ta zo da maganar ba za mu yi shirka ba wani hana anin niyahati annabi ya hana mu ihu da kuka da ƙaƙaji lokacin mutuwa na fata an fahimta a fagazabat imra'atun yadaha ko faqabadat imra'atun yadaha faqalat as'adatni fulanatun fa uridu an ajziha ko فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها وفي رواية فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم امرأة ملحان نفتا أم فهمتا sannan ya tabbata daga ainihin wato umaima binti ruqa menene ruqai'ata qalat ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nisa'in linubayi'uhu mun je wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasu mata dan mai masa mubaya'a fa akhadha alaina ma fil qur'ani annabi sai karanta mana wannan aya ta cikin suratul abinda mumtahina Allah nushrika billahi shay'an al aya ta kawo wannan aya cewa annabi ya karanta musu cewa ba za ku yi shirka ba ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku yi kaza ba wa qala fi mas tata'atunna cikin abin da za ku iya wa ata'atunna wa ataktunna da kuma abin da kuka sami iko kulna Allahu wa rasuluhu arhamu mina min anfusina suka ce lalle Allah da manzansa su suka fi tausayin mu sama da kanmu kulna ya rasulallah sai muka ce ya rasulallah ala nusafihuna ala tusafihuna ba za ka yi musafaha da mu ba domin lokacin da annabi ya zo maza suna mar mubaya'a yana musafaha da su suna abin nan shakin din abin nan hannu wannan ya miko hannu su gaisa da manzan Allah suna masa mubaya'a to sai mata ma suka tambayi annabi mu ba za ka yi musafaha da mu ba faƙala sai annabi ya ce musu inni la usafihun nisa ni ba na musafaha da mata kawai abin da na faɗa muku kawai ku karɓa cewa kun yi kun karɓi musulunci da wannan abin da na ambata muku inna ma qawli limra'atin wahidatin a kauli li limi'ati imra'atin abinda duk na faɗa wa mace guda ɗaya ta amsa kuka amsa gaba ɗaya to duk ko mata ɗari ne duka ya wadatar ba dole sai na faɗa wa kowace ba ina fata an gane magana ma'ana duk abin da na faɗa sai kuka amsa ba za ku yi shirka ba ba za mu yi shirka ba ba za ku yi zina ba ba za mu yi zina ba ba za ku yi shagiya ba za ina fata an gane to in kuka amsa haka ya wadatar ba sai na mika hannu na yi musafaha da kowace daga cikin ku ba ina fata an gane magana to bari mu ɗauki gaɓoɓin wannan aya kaɗan mu duba wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya magana yanzu ka ga wannan ya nuna waɗannan abubuwa guda shida wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa mu baya a tsakaninsa da mata a kansu su ne abin da ake so da maza da mata kowa ya kiyaye na farko dai shine ba za su yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah yi shirki na billahi shay'a wannan ita ce babban abin da ake so a matsayinka na musulmi ka kiyaye kar ka yadda a same ka da laifin shirka a cikin addinin musulunci shi yasa annabi ya fara kafa musu wannan ka'ida ta cewa ba za ku yi shirka ba domin Allah ya ce wa man yushrik billahi faka annama kharra minas sama'i بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح na'am فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق Allah ya ce wa man yushrik billah wanda duk yayi wa Allah shirka ya hada shi da wani wajen bauta ko kuma ya je ya aiwatar da wani abin da ke warware masa musulunci ma'ana shirka bata takaita a iya bautawa wani ba a ta takaita har kalma shirka tana shigowa ciki maganar baki kana iya yin shirka da ita wasu ayyuka da zaka aikata mutum yana iya shirka da waɗannan ayyuka mutum zai iya faɗin furucin da zai zama ya fitar da shi a cikin musulunci ko kuma ya bautar da kansa zuwa ga wani daban ya nuna wanahi ne kamar ubangijinsa kai ɗan adam yana iya mai da son zuciyarsa ma ubangijinsa na fata an gane zuciyarsa ta zama ita ce allansa ita take hana shi ita take saka shi to don haka shirka ba shi yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka tana shiga jikin ainihin wato musulmi yadda jini ke gudana a cikin jikinsa idan ba ka yi ƙoƙarin matse ta da tatse ta ba to lalle kuwa za ta saɗaɗo za ta fatattaka maka aiki Allah ya sauwaƙe da haka Allah ya ce wa man yushrik billah wanda ya shirka ga Allah a faka annama kharra minas sama hukuncinsa kamar mutumin ne da ya rikito daga sama kafin ya iso ƙasa fataqtafuhu at-tayru sai tsuntsu kuma ta wafce shi aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko kuma iska ta tafi da shi ta jefar da shi a wani guri mai nisa ina fata an fahimta ma'ana dai wannan mutumin yana cikin hatsari da masifa ko baya ciki yana ciki to mutumin da yake shirka ga Allah ya fi wanda ya rikito daga sama tsuntsu ya tafke shi ko iska ta ƙara ɗibarsa ta jefa shi a wani guri shiga tashin hankali da hatsari da masifa ina fata an fahimci magana don haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa a luqmanu ya gaya wa ɗansa wa idh qala luqmanu li ibnihi قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله sai ya ce mai إن الشرك لظلم عظيم Allah madaukakin sarki yace wa idh qala luqmanu li ibnihi katina lokacin da luqmanu ya gaya wa ɗansa ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billahi kar kai wa Allah shirka yace inna shirka domin ita shirka da kake ganin ta la zulmun azimu zalunci ne mai girman gaske ma'ana taɓargaza ce da in mutum ya sha tafi karfin cikinsa yayi wa Allah shirka to lamarinsa ya lalace ga baki daya yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah la yaghfiru
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Mm.
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi allah baya gafartawa idan aka yi mar shirka in ka kuskura ka mutu da zuwa gidan bokaye ko kika mutu da zuwa gidan bokaye ko ka mutu da zuwa gurin malam gobe da nisa ko kika mutu da wannan tunanin da zuwa ki je ki karɓo wasu magunguna kaga yanzu mata sun koma ka duba da yanzu annabi ne ke kafa ka'ida tsakaninsa da mata muhajirai cewa karkun shirka wata daga cikin mata da aka zo kan wannan magana ta ce yanzu mace tana iya shirka ya manzan Allah ma'ana mamaki suke yi da aka zo kan sata ta ce yanzu manzan Allah mace yadda aka san mata da kunya tana iya sa hannu ta ɗauki abin da ba nata ba to yanzu ba bara- yanzu ba barayi ba me muke da su ma a cikin mata har kidnappers muna da su mata mana da bindiga a wuyanta da komai ita ma ta zama ɓarauniya daga cikin ƙa'idar musulunci shine babu sata ba ɗaukar kayan wani ba shirka amma yanzu ka duba shirka ta bazu a duniyan nan malam mata sun zama mushrikai kuma duk abin akan akan abin abin duniya ta je ta taimaka ta yi shirka ta je gurin wani malami ya karɓi kuɗinta a banza dubu goma dubu ɗari dubu hamsin miliyan ɗaya miliyan biyu kawai tana so wai sai mijinta ta mallake shi ya zama nata to sannu mulaka'u akan wannan ta je ta asarar imaninta mana akan kishiyarta ta je ta asarar imaninta ta aikata shirka mana ta je ta ta ba da kanta wasu matan har suna ba da kansu ana zina da su dan kawai suna so sai sun samu wannan to gashi matan zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullar dejeniya suka yi cewa ba za su yi shirka ba kuma suka ce ba za su yi ba da aka zo maganar zina wata daga cikin matar matar abu sufyan ta ce a tazinil hurra yanzu yancacciyar mace ba baiwa ba saboda su tun a zamanin jahiliya tun a zamanin jahiliya in kaga mace tana zina to baiwa ce sashasha ce cikin mata ba mata ne kamammiya wacce take da ainihin wato yanci ba yanzu yancacciyar mace wanda take da uwa da uba da komai da gatanta tana iya zina to ina ga da matar abu sufiyan za ta zo ta ga wannan zamanin namu ina ga ya ishe ta ta mutu ma wannan kaɗai zai sa ta shure saboda ga mata na yanzu da mazajensu amma suna zina da mazajensu mala yasa a can ayar ya ce wala ya atina bi buhutanin yaftari na baina aidihinna malamai da yawa suka fassara wannan da cewa kar ta zo da ɗan wani a cikinta ta kai gidan wani yau wannan bala'in yana nan a cikin al'umma allah ne kaɗai ya san adadinsa mutum yana tare da matarsa wallahi bai sani ba cikin da ke cikin cikinta ba nasa bane na wani ne ana samun haka ko ba a samu ana samu yana zaune da ita amma cikin da ke cikinta ba nasa bane saboda sakarci da shashanci irin na matan yanzu ta je ta baje kanta ta ba wani ta ɗauko maniyin da ba na mijin ba ta shigo da ke a cikin gidan mijin don haka ka zo ka yaro a haife shi ka raine shi kai daga ganin rashin kunya da yake ma ka san cewa ba ɗanka bane na rantse da Allah kana faɗa mar magana yana miyar maka kana zara idanu yana zara ma idanu kai kanka ka san wannan anya jini ne kuwa in jininka ne wallahi ba zai ma haka ba ka ga ɗare da ke ce zai daki uban shi ɗaye kokawa da uban shi ɗaya ɗauko abin nan abin abin abin sara ce zai sara uban shi kai wasu matsalolin inda za a yi zurzurban bincike billahi lazi la ilaha illahu da lamar ya lalace da yawa to wallahi mata ku ji tsoron Allah wannan maganganun da Allah ke yi a nan cewa a kafa ka'ida da ku tun zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi Allah ya kafa waɗannan ka'idojin amma yau mata gaba ɗaya sun rugurguza su sun kakkarya su sun ɓaɓɓalla su da haka dai shirka shine abu na farko da Allah ya fara jan hankali a kai cewa kada a yi to kuma kishiyar shirka ita ne menene tauhidi don haka mace dole ta tsaye da tauhidi tauhidin nan kala guda uku tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat ki san Allah ta hanyar bauta masa shi kadai ki san Allah ta hanyar kadaita shi da duk halittunsa da ayyukansa ki san Allah ta hanyar sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka akwai wata aya guda ɗaya da ta dunkule waɗannan tauhidin gaba ɗaya alaramma Allah ya ce rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma bainahuma fa'budu wastabir li ibadati sai ce me hal ta'lamu lahu samia Allah ce rabbi samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai wa ma baina huma da abin da ke tsakanin su kaga wannan tauhidin menene rububiyya na fata an fahimta rabbi samawati wal ardi wa ma baina huma ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su kaga wannan tauhidin rububiyya ne sai ya ce fa abuduhu wastabir li ibadatihi ka bauta masa kuma ka doge ka jajirce akan bauta masa wannan tauhidin menene tauhidul uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin mai suna irin na Allah wannan kuma tauhidin menene al asma wa sifat to aya daya ta hade duk gaba daya tauhidin gaba daya ta hade tauhidul uluhiyya ta hade tauhidul rububiyya ta hade tauhidul asma'i was sifat to idan mace ta guji shirka namiji ya guji shirka to sai tabbatarwa da Allah waɗannan tauhidin guda uku na fata an gane maganar da kyau to wannan shine saboda haka yace ala Allah yushrikna billahi shay'an wala yasriqna kuma ba za su yi sata ba Allah madaukakin sarki ya hana sata jama'a shi yasa ya faɗi hukuncin barayi والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
sai ce me والله عزيز حكيم Allah ya ce wasariqu barawo namiji wasariqatu da barauniya mace faqatu aydiyahuma ku datse hannayensu Allah ya ce jaza'an wannan sakamako ne bima kasaba nakalan min Allah dangane da abin da suka aikata narko ne daga gurin ubangiji wallahu azizun Allah mabuwayi ne hakimin ko mai hikima don haka Allah ya ce a sare hannun barawo ko a sare hannun barauniya ba bambanci tsakanin barawo namiji da barawo namiji sawa'un namiji ne ko mace in dai suka yi wannan aiki kuma aka gwada abin da suka sata ya kai rubu'u dinar Allah ya ce to a zatse hannunsu na fata an fahimci magana kaga wannan ya nuna cewa a sata mummunan abu ne ba kyau ka je ka ɗauki ha- kayan wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tattali narko a cikin hadisansa ingantattu da suka nuna mutum idan ya ɗauki kayan wani ka je ka taɓa kayan wani za ka biya a ranar tashin alkiyama ya sa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a tadruna manil muflis kun san wane ne fallashashe suka ce al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata annabi yace ba haka bane wanda yake fallashe shi shine wanda zai zo ya ci dukiyar wane ya saci kayan wane ya yi kaza annabi ya lissafa abubuwan da mutum zai yi ya dawo fallasheshen duniya da lahira a cikinsu akwai sata da cin kayan wani yau an waye gari mutanen kirki ka gansu suna cin kayan wani mutumin kirki bawan Allah a rigarsa kamar mutumin arziki amma duk alaƙar da ta kaɗa ka da shi na kuɗi sai ya zalunce ka duk wannan yana daga cikin hukuncin sata wallahi ba za ka iya cin halal ɗinka ba za ka iya takaituwa akan abin da Allah ya hore ma ba sai ka ci kayan wani to Allah ya ga yanzu ka duba mata da mutunci mace da mutunci yanzu ga CCB ta kyamara nan a shaguna da yawa ala ramma sai ga an kama mace da lufaya a cikinta tana kokarin zira wani abu a cikin lufaya za ta sashi da lufaya musulma wadda ga annabi yana kafa ƙa'ida tsakaninsa da mata muhajirai cewa wala ya sarƙina ba za su yi sata ba an gane maganar da kyau ko ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba amma ke kin zo kina sata kina musulma ki je gidan biki a yi kaza yanzu ba bikin da za a yi tun da kun kibin sunnar annabi muhammadu ai wallahi bala'i ku ya same ku wannan taron banza da kuke yi da wannan dj da ake kawo ku ta tikan rawa a nan za ka ji an sace wayarwa ne wance an sace iphone din wance an sace wacece din wance duk a nan ake tafka sata na fata an fahimci magana akwai bikin da aka yi kwanan nan da kyar aka higa tsakani saboda wayar amaryar da ma- wayar angon duk an sace su na ce ya yi daidai ba kuwa ga ya towa kanku fitina da masifa ba da haka amarya ta ci amarci babu waya ango ya sha kanki amma ba waya kuma wallahi da aka yi kwambatin ɗin kuɗin wayoyin sun kai kusan dubu ɗari takwas ta amarya ta kai ɗari uku da wani abu ta mijin kuma ta kai kusan ɗari biyar don haka aka tattara aka kwashi na ce gobe ma ku ƙara kiran dj e goma a kira dj ai dj ya zo a daidai ko ba haka ba ne saboda haka sata haramun ne karkaci kayan wani wannan babi yana da faɗi jama'a amma dole mu takaita shi anan amma ina mai tabbatar muku in za mu buɗe shi irin abubuwan da suke faruwa da al'ummar mu yanzu ka duba a cikin ramadana malam a cikin ramadana wasu za su zo da- da da- da gariyo da addina su tare mutane suna kwatar waya a hannunsu a cikin ramadana kwace da karfin tsiya da ranar Allah wani lokaci saboda tsabar rashin mutunci to Allah da ya hana haramun ne kuma za ka game da Allah wallahi ba kai Bobby Brown ba ko kai uban Bobby Brown ne za ka game da Allah wallahi Allah bayan Allah suna ta kokarin su yi ibada don su gana da Allah lami lafiya amma kai kuma kana kokarin cutar da su Allah ya sauwake don haka yace wala yazinina kuma ba za ku yi zina ba to haka dai zina dai kun sani haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa bayan Allah nagari ba sa zina ولا يدع مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق Mm, ولا يزنون na'am ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Mm, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا sai ce mai إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا Mm.
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات Mm.
وكان الله غفورا رحيما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutanen kirki su ne waɗanda la ya du'una ma'allahi ilahan akara ba sa bauta wa wani Allah tare da Allah wala ya ƙatuluna nafsan lati harrama Allah illa bil haƙƙi kuma ba sa kashe ran da ba ta cancanci a kashe ta ba in ba da gaskiya ba والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق سيتمي ولا يزنون كما باسا زنا ma'ana mutanen kirki bayan Allah waɗannan abubuwan guda uku ba sa zake musu ba sa shirka ba sa kashe mutum haka kawai yau gahi matasanmu sun dawo wannan abin da Allah ya haramta ƙarara ya ce bayan Allah na gari ba sa yi yau mutanenmu suna yi matasanmu suna yi al'ummarmu tana yi ba sa haɗa Allah da wani ba sa kashe wani wala ya zununa kuma ba sa zina Allah ya ce wa man ya fa'al zalika yalka athama wanda duk ya aikata haka ya haɗu da bala'i duniya da lahira wallahi me zai faru Allah ya ce yudha'af lahu al'azabu yawmal qiyamah za a rubanbanya masa azaba a ranar tashin alkiyama wa yakhludu fihi muhana kuma zai tabbata a cikin sa a cikin wulakanci Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sai wanda ya tuba ya yi imani ya gyara ayyukansa in ji Allah waɗannan su ne wanda za a canja ayyukansu na banza su koma ayyukan kirki da haka ka je ka tuba bawan Allah ka je ka tuba ranar juma'ar da ta gabata waccar na ba ku labarin wani yaro a cikin kasuwa ɗaya daga cikin kasuwannin nan ba sai na faɗa muku kasuwar ba yaron nan ya buga min waya yana kuka har yanzu ina da voice ɗinsa akan wayana na tambaye ce ya shiga uku shi kawai in nema mar inda za a tsayabar da haddi na ce bawan Allah me ya same ka ya ce malam ina cikin wanda suke zuwa karatun kana ina cikin wanda suke zuwa ta'alim ina cikin wanda suke zuwa juma'a ina zuwa gurin wanda cikin wanda suke zuwa tafsiri ya ce babu abin da na tsana a duniya irin zina ya ce amma saboda bala'i na shaidan da sharri irin nasa ya ce wata mata ne ta zo har shagona ta same ni ta ce min ta zo gurin wata kawarta ne daga wata local gamman a cikin local gamman na garin nan amma ba ta samu kawar ba don haka don Allah in nema mata gurin kwana ta ce mata ni ko me ya haɗa da ke zan nema miki gurin kwana ƙarshe dai ta ce yace muka watse haka to amma he ta karɓi numbar sai ya karɓi nata sai da ta tafi ta je ta samu gurin kwanan sai kuma ta kira shi a waya bata gushe ba tana rinjaye sai yace har san da ya je gurinta wallahi yace bai gushe ba bata gushe ba da ya je gurinta har san da ya zina da ita ya ce tun da ya wannan abin ya fito ya ce ya rasa inda zai sa kansa shi kawai ina ake tsaye da haddin musulunci ya je a mara haddi kawai kaga ya nuna yana da imani yana da tsoron Allah wata munafuka aka samu ta ja hankalinsa ta lalata masa rayuwa to matasanmu suna nan sun ƙi su ji tsoron Allah zina yanzu ta zama har ado ake da ita tafi gidaje da suke ainihin wato gefen garin nan ka je ka ga abin da ake da 'yan mata ka je ka ga yadda ake sintiri da 'ya'yan mutane mana ka ga yadda matasa ƙanana malam suke shiga gidajen rawa da gidajen waka a cikin garin nan Allah ya saka wa gwamna da alheri da in ya gano irin waɗannan gidajen yake rugurguza su ya rusa su Allah ya saka masa da alheri domin wannan aiki ne kamar aikin da mu muke so a yi yana daga cikin ayyukan da mu muke so a yi daga inda aka gane wani gidan baɗala a rusa ɗan iska ko gidan uban wane ne shi saboda in ka ga ɓarnar da yaran nan suke da 'yan mata da matan aure ga maza abin su ya baka mamaki ɓarna ce ta bayyana zaharar fasadu fil barri wal bahar وَرَأَى الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا na'am لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah ce zaharar fasadu fil barri wal bahari barna ta bayyana a do- a kan tudu da kuma cikin kogi saboda abin da mutane suke aikatawa wannan shine barnar da take faruwa yan uwa waɗannan ayoyi akwai makararrun maganganu za mu dakata a nan sai gobe in ka zo za mu karasa su sai ko mu je aya ta gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana a kafin mu yi addu'a za mu karanta abinda muka samu na gudunmawa a yau insha Allah ta'ala dangane da gudunmawa na marayu da mutane suke ci gaba da turowa akwai Usman Sale Muhammad ya tura naira 200 akwai Saminu Anas ya tura naira 1000 akwai ikirimatu salihu abdullahi ta tura naira ɗari biyar akwai ahmad ahmad fatima ko yawa ta tura naira ɗari biyar ɗahiru das ya tura naira dubu ɗaya salisu kamsalin ya sake tura da dura dubu ɗaya mustapha zure dai kai zure dai ya tura naira dubu ɗaya mustapha adamu umar ya tura naira dubu ɗaya wani bawan allah ya tura naira ɗari biyar halima ahmad isa ta tura naira ɗari biyar abdu abba a kurama ko ya tura naira dubu biyu muhammad hajara hajara muhammad kenan naira ɗari biyu haladu ayuba fatima haladu ayuba ta tura naira dubu ɗaya ba bai bara in kun zo in kun gane sunan mace ne ku dinga juya sunan mana eh ku dinga juya sunan kar a ambaci sunan uba da farko a ambaci sunan ta ya ambaci sunan iyayen wani bawan Allah ya tura naira dubu biyu wani bawan Allah ya tura naira dubu ɗaya sai wani Husaina Shehu to kaga wannan yayi ya ta tura naira ɗari biyar Usman Alhaji Ali ya tura naira dubu biyar sai rawa na muhammad ya turo naira ɗari biyar wani bawan allah ya turo naira ɗari biyar wani bawan allah ya turo naira dubu ɗaya wani bawan allah ya sake turo naira ɗari uku sai wani bawan allah ya sake turo naira ɗari biyu sai falmata husaini ta turo naira ɗari biyar ibrahim ino ya turo naira dubu ɗaya zakariya isa ya turo naira dubu ɗaya abdulmalik a khadija ahmad khadija ahmad abdulmalik ta turo naira dubu biyar sai sakinatu abubakar ibrahim ta tura naira dubu biyu wani bawan allah tura naira ɗari biyar abubakar isa naira dubu ɗaya bala aishatu aishatu bala yaro ta tura naira ɗari hudu wani bawan allah tura naira ɗari biyar wani bawan allah tura naira ɗari biyu sai musa rakiyar musa ta tura naira dubu ɗaya wani bawan allah tura naira dubu ɗaya naziru muhammad ya tura naira dubu ɗaya sai wani bawan suna ya turo da naira dubu uku wani bawan allah hima naira dubu biyu sai ɗari biyu kai sai nura umar umaru ya tura naira dubu biyu wani bawan allah ya tura naira dubu biyu aisha to aliyu adamu ta tura naira ɗari biyu sai wani bawan allah ya tura naira dubu biyu sannan wani bawan allah ya tura naira dubu ɗaya wani bawan allah naira ɗari biyar aisha to shehu naira ɗari biyu da hamsin wani bawan allah ya tura naira dubu ɗaya wani bawan allah ya tura naira ɗari biyu wani bawan allah ya tura naira ɗari biyar wani bawan allah ya tura naira dubu biyu sai wani bawan allah shi ma ya tura naira dubu ɗaya sai wani bawan Allah tura naira ɗari biyu wani bawan Allah hima naira ɗari dubu ɗaya wani bawan Allah ɗari biyu wani bawan Allah naira dubu ɗaya sannan wani bawan Allah naira dubu biyu sai Umar Salisu ya tura naira dubu ɗaya sai wani bawan Allah hima ya tura naira ɗari biyu sai naira dubu biyu sai Adamu Isa naira ɗari biyar Abubakar Bomala Abdullahi naira ɗari biyu a Badariya naira ɗari biyar Hassan Babauro Mustapha naira dubu uku sai wani ba suna ko bawan Allah kuma ya tura naira ɗari biyu wani bawan Allah turo naira dubu biyar tukur shafa'atu adamu shafa'atu adamu tukur kenan ko ta turo naira dubu ɗaya abubakar rahinatu abubakar ta turo naira dubu ɗaya wani bawan Allah turo naira ɗari biyu wani bawan Allah turo naira dubu ɗari biyu nura menene damuna ko dan juma kai ya turo naira ɗari uku mc global concept ya turo ɗari biyu da hamsin sadiq abdullahi ya turo naira ɗari biyar wani bawan allah ya turo naira ɗari uku wani bawan allah ya turo naira ɗari biyu sani aisha to sani ta turo naira dubu ɗaya da ɗari biyar usman sale muhammad naira ɗari biyu muhammad shu'aibu musa naira ɗari biyar baffa kawu ya turo naira ɗari biyar abdulwahab naira dubu biyu wani bawan allah naira ɗari hudu yusuf jibril ibrahim ya turo naira ɗari biyar wani bawan allah ya turo naira ɗari biyu wani bawan Allah ya turo naira dubu ɗaya wani bawan Allah ya turo naira dubu uku wani bawan Allah ya turo naira ɗari biyar wani bawan Allah ya turo da naira ɗari biyu ko to sai ne total ai baka turo total ɗin ba a'a baka turo ba bai Ibrahim ba ni total total ɗin bai shigo ba to jiya a yau dai total ɗin abinda muka samu naira dubu saba'in da takwas da naira ɗari ɗaya sai kudinmu na jiya naira ashirin sai kuma grand total dinmu ma'ana abinda muka tara zuwa yanzu naira 427 da naira 420 Allah ya saka kowa da alheri waɗanda duk suka ba da wannan gudunmawa ya Allah kamar da allura garma abinda suke nema a gurinka na bukatu Allah maɗaukakin sarki ka biya musu wanda suke neman tsari a gurinka ya Allah ka tsare su da mu da su ga baki ɗaya abinda muke nema a gurinka na alheri Allah ka bamu wanda muke neman tsarinka na fitina Allah ka tsare mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ubangiji subhanahu wata'ala ka sa rayuwar mu ta zamanto mai albarka duniya da kuma ainihin wato lahira a yan uwa muna ta'aziyya muna mika juna ta'aziyya wa junanmu gaba ɗaya na rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu shine malam sa'idu hassan jingir allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa malam sa'idu hassan jirgi ya rasu a safiyar yau kuma har an masa jana'iza an kai shi an binne shi allahu akbar an sha gwagwarmaya na karatu da karantarwa da gwagwarmaya na addinin musulunci yau rayuwa ta zo ƙarfi ya allah kai mana kyakkyawan ƙarfi ya allah allah kai mana kyakkyawan ƙarfi ya allah abin da zai ci gaba da gudana shine abubuwan da ya karantar da al'umma kasusuwansa karatuttukansa tafsiransa nasihunsa ayyukansa na alkhairi da ya gudanar su za su ci gaba da dawwama a wannan duniya kamar bai mutu ba Allah Allah muna roƙonka kai mana gata irin yadda kai wa manya manyan malaman mu gata ya Allah ka tabbatar da batan mu a bayan mutuwar mu ya Allah ka sa abin da muke bi mu har cikin kabar mu ya Allah ka jajanta wa 'yan kasuwan tsohuwar kasuwa da suka samu gobara cikin satin nan sannan muna jajantawa 'yan tsohuwar kasuwa ta gombe da suka samu jarrabawa ta gobara wanda na yi waya da ciyaman ɗinsu a alhaji ɗan zuma bonanza ya ce mun kusan akalla shaguna 21 suka kone shaguna kusan 21 ya ce har yanzu dai ba a gama ƙididdige asarar da aka tafka na wannan gobara ba da haka in sun ƙididdige za su sanar da mu sai mu sanar amma dai a takaice muna cewa su addu'a allah ya mayar musu da alkhairi allah ya yi wannan fitina Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye gaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mana rayukanmu da dukiyoyinmu da guraren ibadarmu da kuma sauran harkokinmu gabaki daya abinda muka faɗa daidai jama'a Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hada huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh